أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا الشريري أزام داو bayan mun ɗan yi fashin kwana biyu za mu ɗora za mu tashi daga harfin nun ya ce ya la'imi aka sir anin laumi auzidi wa kalif wa illa in akalta fa askidi fama da dumin nila wa na alamin dadi na imtu bi zikir alhashimi muhammadi wa sa'adani fi madaihin nafsu wal ma'ana yace aya la'imi ya mai zargina aka sirka takaita anil laumi daga zargin da kake min auzuri ko kuma ka kara mana da abin da za ka yi dai ka yi shine ya la'imi ya mai zargina a kafir ka takaita akan wannan zargin da kake min na soyayyar annabi ko na yaban annabi a kasir ka takaita anin laumi daga wannan zargin auzuri ko kuma ka kara duk daya wa khalif yace in ka so ka saba min ka ce abin da yake ba daidai bane wa khalif yace ka saba min wa illa idan ko ba za ka saba min ba in akalta in ka hankalta to fa asiri ka taimake ni akan wannan yaban da nake wa annabi shine abin da yake nufi wa illa idan ba za ka saba min ba ba ka ci gaba da zargi na ba akan abin da nake yi in akalta idan ka hankalta to fa asiri ka taimake ni fama da domin ni ba wargi ba wasa tare da ni kama da domin ba wasa tare tare da ni duk abin da nake yi da gaske nake yi ba wasa yace la yace wallahi ba wasa wala ana min da yace ni ko ba mai yin wasan bane abin da nake yi ba wasa bane kuma daman fa ni ba mai yin wasan bane eh fama da domin ni ba wasa tare da ni a cikin wannan yaban annabin da nake da soyayyarsa duk abin da nake faɗa iya gaskiya ta nake faɗa wala ana min da kuma daman ni ba mai yin wasan bane na'imtu na ni'imtu bi zikiril hashimi da ambatan ba hashimi muhammadi shine annabi muhammadu wa sa'adani lafsu sai ka ce allafsu lafazi wal ma'ana da ma'anar yaban wa sa'adani ta taimake ni fi madhihi a cikin yabansa siffofi masu kyau wanda za a yaba a cikin annabi ba su da iyaka kuma ba su da karewa ba sa karewa to wannan siffofin sun taimake shine allafzu lafazi wal ma'ana da ma'ana wa sa'adin sa taimake ni fi madahi a cikin yabansa wani ne in za wani in za a yabe shi sai an yi ta kakalo ma'anoni an yi ta kakalo abubuwan da yayi da wanda bai yi ba ai ta kare kare ana yi to shi annabi siffofin suna nan da yawa burjik akaftu alaihi ummatan ba'di ummatin adinu bihi lillahi afdalu ummatin بنفسي منه كانت خير أمة نبي تمنت بعثه كل أمة ونهن بذاك الفضل من بينهم حزنا أكفت عليه نال زمتي شين زما شين أكفت هيسا كتوا إيتكافي أكفت عليه na zauna akan yaban annabi na lazumce shi kenan ummatan ba'ada ummati lokaci bayan lokaci dawa kare da muka faɗa ishirin ne yawancin luggoginta na ƙur'ani ne ya ɗauko waccan luggar ce wadda kara ba da ummati na na'una bi kun bi tawili na kisra annabi yusufa wadda kara ba da ummati ya tuna bayan wani lokaci lokacin da annabi yusufa ya ce masa ka ka ambace ne ma'ana ya faɗi bukatar sai ce faɗa wa sarki sai ya manta to shine wadda kara ba da ummati sai bayan wani lokaci mai tsawo da masifa ta kai masifa tukun ya tuna to wannan ummatin din na lokaci ne wadda karba da ummatin wannan abun shine malaman tafsiri suke kiran su aujuhul lugha aujuhul lugha akwai wasu akwai wani course Arabic for Islamic Studies a al-lughat al-arabiyya li gard dirasat al-islamiyya malaman wasana wannan course sun lissafo wasu ilimomi wanda duk wanda zai fassara Qur'ani ya kamata ya san wannan ilimin to sun kawo ilimomin da yawa amma daga cikin ilimomin akwai aujihul luga aujihul luga shine irin wannan kalmomin kaga ummatin sai wani ya tsammanin al'umma ne amma ummatin ana nufin lokaci adinu bihi ina bautar Allah mana ina yin addini bihi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lillahi ga Allah afdalu ummatin wanda wannan addini shine mafificin addini wata ba ta billata a wannan ummatin shine wannan shi kuma addini afdalu ummatin mafificin addini yawa inna ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ba shi ba akwai ummatun a Qur'ani wacce take da ma'anar addini man salawaci ummati ne a Qur'ani mai ma'anar addini kanan nasu ummatan wahida yawa kanan nasu ummatan wahida kun ga wannan ummatu ta biyu tana maganar addini addinu bihi ina yin addini bihi da annabi lillahi wa Allah afdala ummati wanda wannan addini shine mafificin addini bi nafsi minhu qanitun khairu ummati bi nafsi minhu bi nafsi minhu qanitun bi nafsi da raina minhu ga ma'aikin Allah mana ina fansar raina kenan ga eh bi nafsi kamar ina fansar raina minhu da annabi qanitun wanda shine mai biyayya wa Allah khairu ummatin fiyayyen babban jagora shi kuma na ummatin din jagora inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushriki to ummatan nan yana nufin jagora babban mutum shine ummatan ummatan saboda haka ummatu anan tana nufin babban mutum jagora nabiyun shi wani irin babban annabi ne, tamannat kullu ummatin, kowace al'umma, yaka ce kullu ummatin kowace al'umma tamannat ta yi burin ba a sahu a aiko mata shi. Mutanen annabi Musa sun yi burin da sun saba annabi, mutanen annabi Isa duka kowace al'umma ta yi burin a ce ita ce al'ummar annabi, wannan kuma ummatin ɗin na al'umma ce. Shi kuma nan ummatin ɗin kanan nasu wannan ina shi kuma ummatin ne yake. da ma'anar al'umma. Kuntum kaira ummatin ukhrijat lin nasi. Wannan shine malaman wannan shi shi suke kira aujuhul lugha. Eh eh aujuhul lugha sun malaman a a al-lugatul arabiyya li garbi dirasatil islamiyya. Sun lissafa wasu kwasa-kwasai wasu ilimai wanda duk wanda yake so ya fassara Qur'ani ya zauna lafiya. sai ya san su eh to hadda wannan aujihul luga din ka sa aujihul luga kalma ɗaya ce in ta shiga can ma'anar ta daban in ta shiga can ma'anar ta daban gashi da ya kawo kalmomi guda hudu kowace kalma duk iri ɗaya ce amma ma'anar ta daban wannan akaftu alaihi ummatan bada ummat wannan ummatan bada ummatin na lokaci ne wannan kuma addini bihi lillah afdalu ummatin na addini ne wannan kuma bi nafsi minhu qalitun khayra ummatin shi kuma babban mutum jagora nabiyun tamannat ba sa kullu ummatin shi kuma al'umma kaga al'umma ta zo sau hudu ko sau biyar kowace ma'anar ta daban guda biyu ma'anar sa ɗaya uku kowace ma'anar ta daban wa nahanu yace mu ma'ana al'ummar annabi kenan bi zakal fadli da wannan falalar fuzna mun rabauta min bainihin tsakanin dukkanin al'ummatai kowace al'umma ta yi burin ina ma za ta samu annabi ba ta samu ba mu muka samu to fa na hannu mu bi za ka alfadili da wannan falar da muka samu fuzna sai zama mun rabauta kamar mu muka ci zaɓe kenan min bainihin tsakanin sauran al'ummatai bada kamaran masrahu sharqun wa maghribu wa kusaddi masawahu almadinatu yasribu wa kana lahu fi sidratin nuri madribu nabiyyin lirabbil alamin muqarribu حبيب فيبدو كل حين ويستند ويستدنا بدا قمرا بدا ma'aikin Allah ya bayyana kamaran halin kasancewarsa cikakken wata masrahu inda yake kaiwa da komowa tafiyarsa sharqun wa maghrib gabashi da yammaci shine duniyar gaba daya in aka ce gabas da yamma to an gama duniya gaba daya wata ne amma wanda duniya gaba daya yake zagawa shine wakusat bi masawahu madinati yusriba wakusat sai aka keɓanci da almadinatu madina yasribu wanda ake kiranta yasriba kafin zuwan annabi sunanta yasriba daga baya da qur'ani yazo sai ya hana so baka qur'ani ma ce wannan ya ahala yasriba la maqama lakum farji'u wa yastazinu fariqun minhum an-nabiyya eh yasriba wa kussat sai aka keɓanci madinatu yasriba madina wadda ake kiranta da yasriba a qur'ani bi masawahu a matsayin gurin zaman annabi makewayensa duka duniya annabi ke kewaya duniya ko ina garin annabi ne amma wurin zamansa yadda an ce ina ne garin sa sai ka ce madina amma maswahu kuma duniya ce gaba da wa kana lahu fi sidratin nuri madribu wa kana lahu madribu ya kasance yana da mazauni wa kana lahu madribu ya kasance yana da mazauni fi sidratin nuri a ci magariyar tikewa magariyar nan ta haske ita ma wannan kalmar madaribun nan da daraba na qur'ani tana da ma'anoni daban-daban tana da ma'anoni su ma suna da yawa a qur'ani akwai daraba wanda za ta zo da ma'anar duka akwai daraba wanda za ta zo da ma'anar sawa akwai madarada tana da ma'anoni daban-daban eh nabiyu najiyu shi mai ganawa ne lirabbil alamina da ga Ubangijin talikai muƙarribi kuma abin kusantawa ne, Habibu, masoyin Allah ne, fayadanu kullahi ne, ko da lokaci yana kusantar Allah wa yustadana kuma ko da lokaci ana ƙara kusanta shi da Allah. Kususiyatun abakar lafu zikira kalidan, biha hazarik kalmajdi irfan wa talida, wa barraza fi duniya wa fi dini wahidan, tamannat furu ulmajadi, umman wa walidan, ba'azin bihi zahara wa akarin bihi batana khususiyatun keɓantuwar annabi abaqallahu zikira shi ya wanzar da ambatansa kalidan har abada kullum ana ambatansa saboda keɓantar da Allah ya masa Allah ya zaɓe shi biha saboda wannan zaɓin da Allah ya masa ne haza sai ya mallaki riƙal majidi bautar da girma arrik shine bawa rik almajid sai ya bautar da girma ma'ana girman ma sai zama kamar bawan annabi ne biha da wannan kebantar ne haza ya samu rik almajadi ragamar girma sai zamto ya mallaki girma girman kamar bawansa ne dirfa girman wanda yake sabo wa talidan da kuma tsofo wannan dirfan din a baya mun yi dirfan guda biyu masu ma'anar ingaraman doki amma wannan tsirfan tana da ma'anar sabo wa barraza sai annabi yayi fice shine barraza yayi fice kowa ya san shi wa barraza sai annabi yayi fice wahidan halin kasancewa sa ɗaya tilo fi duniya a duniya wa fi dini da kuma addini ma'ana duniya da lahira kenan annabi yayi fice tamannat furu'ul majadi furu'ul majadi rassa na girma, umman ta wajen mahaifiyarsa, wa walidan da ta wajen mahaifinsa, ta mannathu ita ta ƙara masa wannan girma. Shi babba ne ɗan babba, daman yana da girma na zahiri da baɗini, yana da girma sabo da tsoho, yana da girma ya yi fice a duniya da lahira, to furu'ul maji da rassan girma kuma umman. halin kasancewar iyayensa na mahaifiya manya-manya ne wa walidan da iyayensa na mahaifi manya ne tamannatu su suka kara masa wannan darajar amma wannan shi ma tashbihul maqalub ne shi malaman balaga suke kira tashbihul maqalub abin da ake nufi tashbihul maqalub abu ne za a siffanta ma da shi za a siffanta maka shi to ba a san ta yaya za a kwatanta ma yadda za ka gane ba to sai a kwatanta maka da wani abin da zai kusa da hankalinka ba a zimbihi zahara fa'azin kai mamaki bishi da girman annaba zahara ta wajen uba shine zaharan din wa akarin bihi kai mamaki da irin wannan girman annabi badana ta wajen mahaifiya min al'alami al'ala wa ma huwa minhum shabihun bihim bil wasfi zakin ladaihim rahimun bi kulli al khalqi danin ilaihim nasihun li ahli al ardi halin alaihim aba lahum subhan وصاب لهم مزنة من العالم الأعلى النبي رد cikin alamul a'la shine mala'iku su ake kira alamul a'la dama ana cewa akwai alamul a'la akwai alamul sufuli alamul a'ala su ne mala'iku akwai alamul sufuli su kuma na ƙasa to annabi yana daga cikin mala'iku wa ma huwa minhum amma kuma baya cikin su a lissafi annabi a zahirin sufufin sa yayi kama da mala'iku amma in za a ce za a lissafa annabi a mala'iku to ba a lissafa da shi ba ba jahilin da zai lissafa mala'iku ya ce mala'ika muhammadu shine midal alamil a'ala yana daga cikin mala'ul a'ala su ne mala'iku wa ma huwa minhum amma in zaka lissafi baka ce masa mala'ika ba shi mutum ne shabihun bihim yayi kama ne da su bil wasfi a wajen siffa su mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru ba sa saba wa Allah to a irin wannan siffofin yayi kama da su zakin ladaihimu amma shi zakin tsarkakeke ne ladaihimu a wajen su mana ya mafi su tsarki rahimu shi annabi mai tausayi ne bi kullil kalki ga dukkanin halitta danin ilaihimu danin mai kusantawa ne ilaihimu zuwa gare su yana hali yana tausayin kowace halitta wani zai ce har kafiri har kafiri saboda ta tabbata a hadisi wani wanda ba musulmi ba ya rasu ma'aiki ya yi kuka ya ce ga wata rai ina ta ƙoƙarin in kubuto ta amma gashi ta kubuce min ta je ta faɗa wuta har kafirai annabi na jin tausayin su dalil nasihu li ahli al me yin nasiha ne ga li ahli al ga mutanen ƙasa mutanen duniya hanin alaihimu ko mai matsayi mai matukar tausayi ne alaihimu gare su amma nan nasihu li ahli al nan malam yake gaya mana shi annabi mai nasiha ne wa mutanen ƙasa abinda ake nufi da mai nasiha a mutanen ƙasa mala yake ce mana ba wai ko irin nasiha a sa su a gaba a ta musu faɗa a sa su a gaba a ta musu faɗa a ta faɗa a ta faɗa yau a ce kaza yau kai kaza a ce bari gobe kaza a'a ya ce ba haka ake nufi da nasihun da ahalar arjewa wanda sai an gaya masa gaskiya zai gyaru sai a gaya mar gaskiya don ya gyaru to wannan gaskiya da za a gaya masa ya ji ita ce nasiharsa wani kuma sai an masa kyauta tukun zai gane gaskiya to shi a masa kyautar shine shine wa'azinsa shikenan sai a masa kyauta wani sai an girmama shi zai gane gaskiya sai a girmama shi girmama shi ita ce za ta sa ya musulunta irin su rukana su nasihar su ma sai an yi kokowa da su an ɗaga su sama an doka shine nasiharsa shi ruka da cewa ba zai musulunta ba sai an ɗaga shi sama sai an yi kokowa da shi an kayar da shi tuko aka kokowa da shi aka kayar da shi aka sake aka sake kayar da shi aka sake kayar da shi karshe ya musulunta to shi wannan ita ce nasiharsa wani kuma nasiharsa sai ya ga sai ya ga damo yankake yayi magana shikenan sai a sa damin ya masa magana shikenan in damo ya magana shikenan shine nasiharsa wannan nasiha sai kura ta ce masa kai mahaukacin ina ne to shine nasihu nasihun li ahli al-ardi annabi ne nasiha ne ga mutanen duniya ba wai yawan surutu ai kaza ai kaza ba a kowa akwai nasiha da ta cancance shi akwai nasiha da ta cancance shi akwai wanda da ka sa qur'ani daga bakar hannasi ka sauke dan ka masa wa'azi gwara ka ɗauki naira dubu ɗari ka bashi masala akwai irin su ko? eh akwai wanda shi da ka sauke masa Qur'ani daga bakar hannu su kawai ɗauki naira dubu ɗari ka bashi ka ce wa na ga kwana biyu ka ɗan fara ya matsa ya ogas kake ji shi wannan ka bashi wannan shi kenan shi shi kaga wasa duk wata gaskiya da kake so ya gane a duniya zai gane yau wato shi ne to wannan mala ya tsaya sai da aka tsaya aka mana wannan shari'a ce ba wai nasiha ka samu tare ga kai ta musu faɗa ba kai wani kamar kaza kai ta in ka cika yi mutane su rika gudun ka in an ganka sai a rika canza hanya ce wani ya cika hancin yanzu ba dama ga kaza sai yayi magana to wannan to shi yasa shi yasa malam ya tsaya ya ya malam ya tsaya ya kunce wannan gurin ya ce a ba wai kana da ka cika mutane da surutu ba in ka matsa mutane sai su rika gudun ka yau wa'azi gobe wa'azi ji wa'azi in mutane suka gaci da wa'azin sai su ga kawai damu su makaki a aikace yauwa wasu kuma nasihar su man salau su ga kaya abin su ga kaya abin yauwa su ga kawai kayi yara da kake so su dage da karatu to kai ka kai ka fara dagewa ka kore yaro makaranta kai ka tafi kallon kwallo ai za a samu matsala to shine shi wani nasihar sa ya ga abin da kake magana a kansa kai ma kana yi yawwa to shine to kowane mutum akwai akwai abin da yake nasihar sa eh aza alahum annabi ya haska musu subuhan halin kasancewarsa safiya wasaba lahum annabi ya zuba musu muzna wasaba lahum annabi ya zubo musu rahama muzna halin kasancewarsa girgije huwa alhaqqu yanfi kulli ifkin wa batili hada fa azahar raiba an kulli jahili wajada fa ansa kulli tsallin wa wabili nadam wa hudan kada a hasabar kulla na'ili faqad damina al-ihsana lil kalki wal husna huwa al shi gaskiya ne yanfi kulla iski da yake kora dukkan wata ƙarya wa baɗili da kuma barna hada annabi ya shiryar da talikai fa'aza harraiba sai ya kawar da kokwanto an kulli jahilin ga dukkan jahili mai jahilci wajada annabi ya yi kyauta fa'ansa sai ya mantar da mutane kulle ɗalle dukkan wata yayyafa wa wabili da kuma mamakon ruwa. Nadan, kyauta wa hudan da shirya fa'ahasaba kulle na'ili, fa'ahasaba kulle na'ili, mana kulle na'ili dukkan wata kyauta fa'ahasaba. Aisar. Faƙabba min al'ihisana, faƙabba min al'ihisana, hakika annabi ya lamunce wa mutane kyautatawa da min al'ihisana, ya lamunce wa mutane kyautatawa, lilkarki ga halitta wal husna kuma ya lamunce musu aljanna, lillazi na asal husna wa ziyada. Talakal huda an jibra'ila talakiyan, wa kana ya bashirka قبل توقيا ولما دنا للحق باليد ملقيا نعالة الإسراء أن ترقيا فكان دنوا قاب قوسين أو أدنى تلقى الهدى النبي يكرب الشريعة أن جبرائيل daga jibrilu talakkiyan yana mai tafa abin da ya sa shi talakkiyan talakka ya karba mana eh ya karɓo a wajen Jibrilu talakiyan halin kasancewa sai yana tafan shirya eh shine la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai qur'ani lokacin da ake kawo qur'ani dawon annabi ya san abin da ake faɗa saboda haka in Jibril ya fara jan aya kafin ya karasa annabi ya kai ƙarshen sai Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi a aka bashi ya gama karantawa suka ce in ka tashi ma in ka koma ba baka ji Allah ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim ba to shine to a wannan fuskar kenan wasu ko suna ga yau yawwa to alhamdulillah yawwa kwarai kwa kwarai kwa kwarai kwa shikenan mai shari'a ma ya goyi bayana ko yawwa to shikenan to talake yana mai tafa abinda jibril yake faɗa dama ya sani eh shi yasa daga cikin wasu malaman suka ce na hanna qussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin suka ce ba wai la min alghafilin cewa a baka sani ba kafin a a a wannan shafin da muka bude na annabta cewa ga abu kaza ka zo ka faɗa mutane to a wannan shafin kan ba mu gaya maka wannan abu ba baka san shi ba a wannan shafin eh wallahu ta'ala a'lamu to talakal huda ya karbi shirya an jabara ila daga jibril talakiyan yana ne tafa wa qad kana ya bar shirka hakika ma'aiki ya kasance ya bar shirka ya hana shirka qabulu tun kafin annabta tawakiyan yana mai tsaruwa daga barin shirka din yana mai hana shirka kuma yana mai tsaruwa da ita tun kafin annabta to kaga talakal huda kenan tafa yake kenan duk abin da qur'ani yake faɗa dama annabi haka yake qur'ani ya zo masa ne gurgudan yadda rayuwarsa take tun kafin annabta ma walan ma da nalil haqqi lil haqqi yasa a mai sharhi ko lil kalqi yau wato shi kenan to in Allah ya sa ta ku lilkalik ya sa sai ku gyara ni ma na gyara ta da- tawa a wata nuska suna sawa lilkalki yawwa a nuska ta ma lilkalki ne shi yasa na gyara yawwa lilhaki a mai sharhi ko walan ma da na lokacin da annabi ya kusanta lilhaki zuwa ga Allah biliyadi mulkiya yana mai sallama wa Allah wannan biliyadi mulkiyan din ba a raba su in ka raba su ba za su fassar ba biliyadi mulkiyan yana mai sallamawa da Allah wal- wa Allah in ka ce za ka raba su biliyadi hannu mulkiyan sallamawa to ba su rabu ba kamar irin su kal- kallu sabil ne irin su kallu sabil a larabci ya ce kallu sabili ma'ana rabu da ni to in ka ce za ka bar- raba kalmar kallu daban sabili daban a fasara ba sa rabuwa irin wannan kalmomin suna da yawa a larabci ba sa rabuwa in ka ce za ka raba su sai su baka matsala tarkibul mazaji ne yawancinsu tarkibul mazaji ne a turanci su suke kira malam salaya ake kira su a turanci irin wannan kalmomi guda biyu wanda ba sa rabuwa in ka ce za ka raba su ka fassara su ba su fassara ba shi su suke kira compound noun compound noun compound noun kalmomi biyu ne za su haɗu su ba da ma'ana ɗaya in ka raba su ba za su fassara ba yawwa walan ma lokacin da dalalil haƙƙi ya kusanci Allah bil yadi mulkiyan yana mai sallama wa Allah ko kula da kyau kar a raba su in ku raba su ba za su fasar ba na'a ya nisanta ga halitta lailatul isra'i a daren isra'i anna shikenan ma na'a anna ya nisanta ga barin mu lailatul isra'i a daren isra'i tarakiyar yana mai hauhawa Eh, fa kullu dunuwan fa kana dunuwan fakana dunuwan sai kusancinsa ya kasance ƙaba ƙausai ne a adana kusanci ne irin wanda ake kiransa ƙaba ƙausai ne a adana sai ku je ku duba ku ji abin da malaman tafsiri suka faɗa ba da wahala take a fassara fakana ƙaba ƙausai ne a adana sai ku je ku nemi fassara ta wahala take bayarwa idan da za ka kai ga wajen fassara ba ta da fassara duk gwanin tar fassara mutum bai sai fassara fakana ƙaba ƙausai ne a adana ba har sufa auha ila abdihi ma auha ba sa ba sa fassarwa ba sa fassarwa duk iya larabcinka falillahi zaka na'ayu iz yadda ni bihi lima muradihi ma hamashtaka wa tabibihi tada tadaniya awwahil fuadi mini bihi nafa nawmuhu tamilu qurba habibihi fa aqalaqa minhu alqalbu iz rakkat iz rakka iz iz arakal jafa falillahi zaka na'ayu falillahi zakan na'i shi ma wannan ta'ajjubi ne falillahi zakan na'i falillahi kai mamaki ikon Allah zakan na'i wannan nisa da ma'aiki yayi iz yadda ne bihi lokacin kuma da yake ƙara kusantar Allah limu muridihi ga mai jinyarsa shine mumrid mai jinya kamar a ce nosi limu muridihi ga mai jinyarsa mamashtaka duk lokacin da ya koka shine Allah saboda saboda shi da kansa ya ce addaba ni rabbi fa ahsana tadibi wa dabibihi kuma wanda yake likitan sa tadaniya awwahil fuadi tadaniya ya kusanci Allah awwahil fuadi awwahil fuadi yana mai imani a zuciya shine awwah kamar mai kukan zuci saboda inna ibrahima la'awwahun halim yawa mai imani a zuciya mana mai kukan zuci saboda saboda imani munibihi mai komawa ga Allah nafa naumahu sai ka ce tamilu qurbi habibihi tamilu burin qurbi habibihi kusantar masoyinsa nafa naumahu shi ya kore masa barcinsa dama a yadda aka saba a rayuwa duk lokacin da aka ce mutum yana sauraron wani abu yau ne gobe ne jibi ne a'a to za ka samu bacci baya yiwuwa kar mutum a tasha ne yana jiran mota mota ta ɗauke kowane lokaci mota za ta iya zuwa kuma a ce wai zai iya zuwa ya kwanta ya yi barci ai barcin ba zai yiwu ba a irin haka mun taɓa kwana a mai sau muna jiran mota ba wanda ya barci saboda babu mota. To, taminu qurbi habibihi burin kusantar masoyinsa na fanau mahushi ya kore barcinsa kuma haka rayuwa take duk abin da ka sashi a rai sai ya hana ka barci ah ga jirgi ma an ce in kai ɗin minti ɗaya sai kai asarar dubban kuɗi ina tsammanin ko maka za ka je aka ce ga lokacin tashi in kai late fa ka asarar kuɗinka ko ko za su biya mutum daga baya a canza ceko a canza bikin ko to shine to burin to burin kusantar masoyinsa shi ya kore baccinsa fa aqalaqa minhu alqalbu sai alqalbu zuciyarsa fa aqalaqa sai ta girgiza minhu tasa arakal arakal jafana sai ya idan sai kasa barci wa aujabahu lillahi ashrafa wajhati afasa biha min kulli ba'sin wa ahatin fa hadha wa man yanzur yumatta bi nuzhatin naharu hudahu lam yada alayla shubhatin fasir mufradan fal ardu qad muli'at amna wa aujabahu lillahi wa aujabahu lillahi ashrafa wajhatin wa aujabahu lillahi ya koma zuwa ga Allah, a sharafa mafi ɗaukakar wujihatin fuskantar Allah, a faƙa bihamin kulli ba'asi, a faƙa annabi ya wartsake min biha albarkacin saboda fuskantarsa zuwa ga Allah, min kulli ba'asin da dukkanin wani tsanani, wa'ahatin da dukkanin wani baƙin ciki, shagaltuwarsa da Allah ya kore masa dukkan wani tsanani da wani baƙin ciki. fahaza wa man yanzur yi mata fahaza to haka abin fa yake wa man yanzur duk wanda ya kalli annabi yi mata za a ji yadda shi binu zahatin za a ji yadda shi daɗi binu zahatin da wani irin farin ciki duk farin cikin duniya bai kai farin cikin ganin annabi ba ko mai kwa mutum ya samu naharu hudahu ranar shiryarsa lam yada bai bar laila shubahatin daren rikici ba fasir kai tafiya mufradan halin kasancewar ka kai kadai fal ardu duniya kadimu li at amna an cika ta da imani da aminci ko ina zaka je kai kadai shi ma wannan wani hadisi ne dauko lahul qadamul a'la ala kulli mutali huwa al akiru sani ala kulli ala kulli awwali nifaddiluhu a'ziz bihi mutafaddili نقدمه نصا على كل مرسل ولا كلك يستثنى ولا كلك يستثنى له القدم الأعلى القدم الأعلى ɗaukaka alƙadamu muƙami al'a'ala maɗaukaki lahul ƙadamu alƙadamu al'a'ala muƙami mafi ɗaukaka lahu ya tabbata ga annabi ala kullin otalin akan dukkanin wani maɗaukaki. Huwal akiru sami, huwal akiru shi ne ƙarshe, asani maɗaukaki ala kulli awwalin ga dukkan wanda suka zo daga farko, sauran annabawa ke. Shi ne a ƙarshe kuma shi ne maɗaukaki akan na farko. Nufaddilhu muna fifita shi a azizbihi kai mamakin irin wannan girman nasa min mufaddali daga mai fifitawa shine Allah nuqaddimuhu muna gabatar da annabi ala kulli mursalin akan dukkanin mursalai nassan a nassance alqur'ani da hadisi nassan shine nassan a nassance ba wai saboda mai yabo mu ji daɗi muke cewa kowa a ƙur'ani da hadisi nassa wala kalka yustasni wala kalka yustasni babu wata halitta da za ta toge kanta ba wata halitta da za ta ce bandali shine wala kalka babu wata halitta yustasni da za ta toge kanta ta ce ai bandali wala kulka yustasna kuma ba za a keɓe wace ɗabi'a ba a ce annabi ya fi kowa kaza amma sai dai kaza ne wane ya fi shi shi ne wala kulka babu wata ɗabi'a yustasna da za a toge a ce banda fa a wuri kaza mun kai rabi ina gabar mu ba shaka sai mu ɗora mu karasa